الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 28 ne ko da tara 28 ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da tara ga watan biyu miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidain littafi ne wallafar babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 26 cikin wannan littafi mai albarka muna ta tattaunawa game da abinda malamai suke yin fatawa da shi game da abin da ya shafi wato idan iyaye suka umarci da da abinda ainihin wato yake na shubuha zai musu biyayya ko ba zai musu biyayya ba wanda kusan darasin sati kusan biyu don mun tattauna ne akan haka sannan kuma mun tattauna game da idan iyaye suka umarci ɗa da ya saki ainihin wato matarsa shin zai musu ɗa'a ya musu biyayya akan haka ya saki matar tasa ko kuma ba zai sake ta ba to duk muna ta tattaunawa don ainihin wato su iyaye su san iya hurumunsu abinda in sun sa in an yi an kyauta in ba a yi ba ba a saba musu ba su ma yaya su san cewa ko wasu wato wurare da suna da yancin su yi abinda suke ganin shi zai fi zame musu maslaha ko da hakan ya saba da tunani na iyayensu amma su gaba da wato kwantar da hankalin iyayen da gaya musu maganganu masu daɗi da kuma kyautata musu za mu tashi daidai tambayar da aka yi wa imam ahmad ibn hanbal imam ahalis sunnati wal jama'a قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذه المسألة بعينها إن كنتنا توشا وأن مسألة wato idan uba ya umarci wato ɗansa ko ya ce wa ɗansa ya saki matarsa kuma shi ɗan yana son matar tukila wato sanda ɗan yake wa matar sai uban ya ga kaman ya yi yawa sai yake kishi akan haka to uwa ita ma akan samu irin wannan kishin fiye da ma na uba a irin wannan a lokacin da suka ga ɗansu yana son matarsa suna zaune lafiya yana ƙoƙarin kyautata mata da faranta mata to wani lokaci kuma sai wannan ya jawo iyaye su nuna ba sa son ita matar lalle-lalle sai ɗa ya sake ta to wannan mun karanta wani hadithi na abdullahi dan umar wanda insha Allah yana da alaka da tambayar da aka yi imam ahmad bin hanbal yanzu wanda imam ahmad an tambaye shi akan dai ita wannan matsala fa ja'ahu rajulun wani mutum ya zo wajen imam ahmad bin hanbal fa qala sai ya ce inna abi ya amuruni an udallika zaujati yace mahaifina yana umarta ta da na saki matata qala lahu al-imam ahmad imam ahmad bin hanbal yace la tudalliqha karka sake ta qala sai shi mai tambayar ya ce alaisan nabiyu sallallahu alaihi wasallam kada amarabna umara an yi tsallika zaujata shin ba annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya umarci abdullahi dan umar ya saki matarsa ba hina amarahu umar bidhalik lokacin da sayyidina umar ibn al-khattab ya umarci dan abdullahi kenan da haka qal imam ahmad sai ce wa hal abuka mithlu umar to babanka shi ma umar ne an gane ko yawwa wayannan bayan Allah babu yanda za a yi irin san zuciyar da kan shiga cikin wasu daga cikin iyaye a yau a ce irinsa ne ya shiga cikin zuciyar sayyidina Umar har ya sa Abdullahi ya saki matarsa na fata an gane da haka idan uba yana da irin makamancin dalilin da Umar yake da shi na umartar Abdullahi ya saki matarsa to kaga anan uba yana da irin wannan kuma wajibi ne da ya masa biyayya shi yasa tunda ba kowa ne yake kan gaskiya ba lokacin da yake umarta ɗansa ya saki matarsa ko uwa ta umarta ɗanta ya saki matarsa ba kowace uwa ba ce take da gaskiya a irin wannan lokacin ballantana a kwatanta aikin na umar da ita na ta aikin na fata gane shi yasa imam ahmad bin hanbal da aka ce to ai ga sayyidina Umar ya umarci ɗansa Abdullahi dan Umar ya saki matarsa kuma ya sake ta sai ya ce to shin babanka shi ma kamar Umar yake walaw ihtajjal abu ala bunihi idan da uba zai kafa wa ɗansa hujja fa qala yace da shi ya bunayya ya kai ɗana innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara abdullahi bin umara an yutallika zawjata annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci abdullahi ɗansa wato sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya umarci abdullahi ɗan umar an yi ɗallika zaujatahu ya saki matarsa lamma amarahu abuhu umar bi ɗalaƙiha a lokacin da sayyidina umar ya umarci ɗan nasa da ya saki matar fayakunun raddu mithla hadha ai wahal anta mithlu umar an gane ko idan uba wato ya kafa wa ɗansa hujja cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci abdullahi dan umar ya saki matarsa a lokacin da mahaifinsa ya nuna baya son matar kuma ya umarce shi da ya rabu da ita to amsar da zaka ba wa shi uba shine hal wa hal anta mithlu umar an gane ko wannan shine abinda ainihin wato wato mala yake cewa inda uba zai yi wa ɗansa hujja da wannan aikin ko kuma wannan umarni na sayyidina umar ga ɗansa kuma da ɗan ma ya ɗan tsaya yana ɗan wato jimami ko kuma yana tunanin ya aiwatar ko kai ya aiwatar sayyidina umar ya ga kamar ba zai sake ta ba je ya haɗa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ya goyi bayan sayyidina umar ya kuma umarci abdullahi da ya saki matarsa ma'ana ya bin umarnin mahaifinsa sayyidina umar kenan to ko da wani uban zai yi hujja da irin wannan ko shakka babu akwai dalilai da yawa da zaka iya kawowa wajen kariya ga sayyidina umar na dalilin da yasa ya ce ainihin wato abdullahi ya saki matarsa to shin idan wani uba ya yi tsalle ya dire a yau ya ce lalle sai ɗa ya saki matarsa to shin shi wannan uban shi ma irin umar ne idan uba ya yi hujja da wannan hadithi na sayyidina umar to shin shi ma umar ne walakin yan bagi an ya talattafa fil qawl sai dai ba cha zai kai ma baba kai ma umar ne na fata gane shi yasa sai malai ce walakin sai dai yan bagi an ya talattafa fil qawl sai dai wato ya kamaci dan ya tausasa wajen magana da mahaifinsa a lokacin da mahaifi ya ba da irin wannan umarnin kuma ya yi hujja da sayyidina umar fayaqul sai ya ce da shi umar ra'a shay'an taqtadil maslahatu an ya'mura waladahu bi dalaqi zawjatihi min ajali abba ina ganin umar ya ga wani abu wanda maslaha ta hukunta ya umarci ɗannan nasa da ya rabu da matar tasa saboda wannan ainihin wato maslaha din ni kuma abba mun na, na kasa gane maslahar ba a yi mun bayanin ga maslahar ko mafsada din in na zauna da ita menene matsala menene kuma maslahar rabuwar da ita lalle ko shakka babu shi sayyidina Umar akwai wani abu da ya gani na maslaha wanda ya hukunta shi na umartar Abdullahi da ya saki matarsa to ni kuma har yanzu ban ga maslahar ba in kuma ana ganin kamar akwai mafsada ban ganta ba mafsada din ma'ana cikin maganganu na hikima da kwantar da kai da ainihin magana mai taushi ya tattauna da mahaifinsa ko da mahaifin kila ya dan fahimci karatu ya yi wa ɗansa hujja da wannan aikin na sayyidina umar to shi ma ɗa kada ya ji an kafa hujja da aikin sayyidina umar ya ga to shi kenan ai yanzu tunda an kawo masa manyan mutane dole shi ma a'a shi yasa ake gaya masa cewa rabuwar aure fa Allah madaukakin sarki baya so shari'a ba ta so to saboda haka in babu wata maslaha irin wadda sayyidina Umar ya gani abba ina ganin ayi hakuri in wani kuskure ake gani ko kuma wani abu ake gani ina yi ko kuma tana yi a gaya mun sai in mata fada in ja mata kunne ko kuma in ni nake yi zan daina yi insha Allah ma'ana cikin hikima da lalama ya abin nan kuma kamar yadda na bada ishara satin da ya wuce in hidimomi yake yi to ya zamto yana yin hidimar a bayan idan mahaifansa tunda idanun mahaifan suna kan hidimar da yake kuma wannan hidimar ce kamar ta ja hankalin wani nau'i na ainihin kasan ita matsalar cutar hasada tana shiga cikin kowa wani virus ne yana iya kama mahaifinka shi ma virus din in ba Allah ya ce muki mutum yana da strong antivirus ba da zai dinga yakar irin waɗannan kai ma zai ga wani lokaci hasada tana kawo ma hari na fata an gane ku saboda haka sai kawai ka canza salo ka kuma canja taku wajen yadda kake mu'amalantar ko kake hidimta wa gidanka ko iyalinka ma damar su ma kana musu irin abin da ya kamace ka kana sauke wajibinka game da su amma dai suna ganin kamar ka hidimar taka ta yi yawa ko kuma suna ganin kamar wannan mata ta mallake ka duk abin da ka samu kaza kaza kaza to sai ka dinga yin abin bisa wato a bayan idan su na kyautatawa da ihsani wa iyalinka in Allah ya sa kuna tare kenan kuna kusa da juna wasu ila sheikh bin baz rahimahullah an tambayi a sheikh bin baz rahimahullah waliduhu ya karahu zaujata wani ya tambaye shi ce akar makallahu mahaifina baya son matata ya karahu zaujata fa idza talaba alwalidu min alibni talaqa zawjati to yanzu idan uba ya nemi lalle sai da ya saki matarsa fa hal yulabbi talabahu shin da zai amsa abinda mahaifinsa yake nema da zai amsa ya saki matar wa ya'tabiru zalika min birril walidain yayi la'akari da wannan umarnin yana cikin biyayya ga iyaye ɗa yana zaune da matarsa lafiya suna zaman aurensu sai uba ya nuna baya son matan nan kuma ya sa lalle sai ɗa ya sake ta shin amsa wa umarnin uban ɗan ya sake ta shin shi ma yana daga cikin biyayyar da Allah ta'ala ce lalle sai an yi wa iyaye fajaba sheikh sai sheikh bin baz rahimahullah ya ce haza wannan tambayar ta kafihi tafsilun gaskiya akwai fashin baki a kanta akwai bayanai a tattare da ita ga yadda bayanan suke idza kana dalabul walidi mubarraran idan neman da uba yake yi na ɗaya sake matarsa mubarraran akwai ƙwararan dalilai akwai dalili mai ƙwari ka an kanatil mar'atu sayyi'atul akhlaq kamar ya ga matar ba ta da ɗabi'u masu kyau tana da miyagun ɗabi'u au sayyi'atar din ko tana da mugun wato tana da wato sayyi'atar din wato addini marar kyau ko tana da wata aƙida gurɓatacciya ko kuma ba ta riko da addini auli asbabin ukhra ko kuma wasu dalilan daban tujibu bugudal abilaha wanda wannan ne ya wajabta ko ya sanya ƙiyayyar uban gare ta ma'ana uban ya ga tsararriya ce ba ta da kunya shi kansa uban takan gaya masa magana yana jin irin abin da take wa mijin misali na rashin da'a da fita babu izini da kula wasu mazaje a waje da sauran abubuwa irin waɗannan ko ba ta sallah ba ta kula da addini da sauran abubuwa irin waɗannan wa'inda suka sa uban yau da gobe kawai ya ji ya tsani wannan matar kuma yake ganin rashin dacewar zaman ɗansa da ita wannan matar a ƙarƙashin wannan dalilan ne ya matsu ko ya umarci ɗan cewa lalle ya rabu da matar al-linhirafi akhlaqiha saboda karkacewar ɗabi'unta domin kar a shigo musu cikin family domin ka ta haifi yaya su tasirantu da irin miyagun ɗabi'unta a zo kuma dai a sake maimakon illa takaitu iya ita to yanzu gashi ta haifo yaya kuma yayan duk ta tasiran ko sun tasirantu da irin miyagun ɗabi'unta kaga sai family shiga cikin damuwa iyaye su shiga cikin damuwa shi ma mai gida ya shiga aw su'i tasarrufiha fil bait ko kuma almubazzaranci ga rayuwa ta yi tsada amma yanzu duk abin da mutum ya kawo da ya kamata ya saci cikin kwana biyu ta bannatar da shi abin da ya kamata yi wata guda ana tafiya kuma ba tafiya ta takura da matsi ba a rayuwa ta daidai misali zai isa wata guda kwana goma zuwa kwana goma sha biyar duk ta lalatar babu wannan abin an yi zaman an yi nasihar an yi faɗan an ja hankalinta an nuna mata ga yadda al'amura suke amma ina tana da su'ut tasarruf bata iya tasarrufi ba da gudanar da gida bata iya ba wa nahwi zalik da makamancin irin wannan fa innal walada yudiu abahu to in dai uba yana da irin waɗannan hujjojin kuma irin waɗannan hujjojin ne suka sanya matar ta fita daga ran uban yaji baya son ta kuma baya son zaman ɗansa da ita to a irin waɗannan wuraren da uba yake da irin waɗannan hujjoji masu ƙwari a to a nan lalle ɗa ya bi babansa na ba ta gane kaga sai ya zamanto uban yana da hujja kamar yadda sayyidina Umar yake da hujja wajen sa Abdullahi ya saki matarsa ko an fahimci wannan wa yudalliquha ya sake ta wannan shine kaida domin akwai matar da za ga gaskiyar magana zaman wato zama ne wanda yake akwai haɗari akwai haɗe to da haka uban ya hangi wannan haɗarin duk da cewa shi ɗaya yana son matarsa a haka duk da cewa ga abubuwa na haɗarurruka waɗanda za su iya faruwa a nan gaba amma ya je yana son ta da haka uban a matsayinsa na uba a matsayinsa na wanda yake son ɗansa kuma baya son ɗansa ya halaka baya son ɗan ya shiga wuta domin akwai matar da za ga ta kama hanyar taɓara kuma ɗan mijin baya iya kwaɓata saboda tsananin san da miji yake mata tana yin abubuwa na saban Allah shi ma takan ja shi zuwa ga ya saba wa Allah kuma yana biye mata dan in bai baranta zai baci shi kuma baya san bacin ranta to haka ga wannan halakar da shi zace dan haka sai da da uba da ya haifi ɗansa ya sha wahalar ɗansa ya tarbiyantar da ɗansa ya ga mace tana nema ta jefa shi cikin wutar jahannama wannan yasa yace lalle lalle sai ya rabu da matar to kaga anan dole ne ɗayi umarnin mahaifinsa amma idza kana bughdu abihi laha bi ghairi sab li ghairi sabab amma idan kiyayyar da mahaifin yake yi wa matar babu gaira babu dalili babu sababi aw li annaha mudi'atun lillah ko kuma shi mutum ne wanda bai uban mutum ne da bai damu da addini ba ita kuma mace ce mai biyayya ga Allah jayyidatun fi diniha tana da kyakkyawar riko da addininta mu'iffatun li farjiha mai kame mutuncinta ce wali zaujiha mai kuma kare mutuncin mijinta ce fa innahu la yudiquhu fi zalika haka kawai sai ya fahimci kawai saboda tsantsan rukunta da addini da san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kamewata da mutuncinta shi mijin uban sai yake ganin ba irin wannan matar suke so ba a wannan gidan kila yana da wata wayewa ta turai ko ya dade a kasashen turai ko kuma yana da ainihin wato karatun bokon da babu addini a ciki da haka yana ganin wannan irin su ne masu haifar ya'ya fundamentalists ka san irin wannan tunanin zai abin nan ko ce wannan aka kyale ta haifi ya'ya za ta haifo mana terrorist da haka kawai wannan saboda kyakkyawar rukunta da addini da sa hijabi da niqabi mala ga azumin litinin da alhamis ga karatun alkur'ani ya ce kai wannan aina ka samu ta wannan ai ba zai yi ba an gane ko ya fi son kawai wadda za ta ba tambaya kawai za ta tafi inda take so a ganta dai gata nan gata nan kawai to wannan idan uba saboda irin wannan dalilin ya ɗauki karan tsana ya ɗora wa matar ɗansa kuma ya sa lalle lalle sai ɗaya saki matar tasa saboda waɗannan hujjojin raunana fa innahu la yudhi'uhu fi zalika to da ba zai yi wa ubansa biyayya ba akan haka li qauli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama ta'atu fil me fil ma'ruf inda ake yin da'a a cikin bin Allah ne cikin abin da yake ma'ruf sananne a shari'a cikin abin da yake mai kyau yanzu inda uban ya zo da dalilai ma'arufai a shari'a irin dalilan da sayyidina Umar ya dogara da su wajen sa ɗansa ya saki matarsa to da ba ɗa ba shi da zaɓi dole ya bi umarnin mahaifinsa amma a inda mahaifiyarka zunzurutun son zuciya me yasa ummat kawai ba na santa ba ni ce za ga wani lokaci har da faɗan wato za ka fahimci da gaske ba ni na haife ka ba ni ce mahaifiyarka ba wato kafi wani lokaci ma ya fashe ma da kuka wato ka fi san matarka a kaina ko kaza kaza kaza kaza kaza to irin wannan sai ta kokari wajen kwantar mata da hankali da wayan mata da kai ya kuma turo waɗanda yake ganin suna the same age tana fahimtar language irin nasu in ita ma akwai ragowar manyanta to ya je kamun kafa da manyan su ma su zo ita ma zazzare mata ido kamar yadda ta zazzare masa ido gaba da gabanta ko yawwa gaba da gabanta inji inji yan Hausa aljani ya taka wuta ko yawwa to kaga wannan shine amma ba zai biye mata ba duk da cewa kila in ya gaishe ta ba ta ansa yana lalle kam yana cikin damuwa yana kuma cikin tsaka mai wahala dan fushin iyaye koda kana da kan kana kan gaskiya wallahi akwai ban tsoro a cikin sa dan akwai wanda sun fika tsarki iyayensu suna suna kan gaskiyarsu kuma iyayensu suka yi fushi kuma sai da fushin yayi reflecting a rayuwarsu to ballantana kai farar hula da aka karka ga kamar ana baka wannan ka dauka kana da wata gaskiya da zaka yi wukar gindi da ita kawai ka ga kawai kai ci buɗe a'a shi yasa duk za ka ga a ƙarshe ana cewa to kuma fa ka ci gaba da lallabawa ka ci gaba da ban ba su baki ka dinga yi musu hidima ka zama muridi sosai gare su ka duba abubuwan da suna san wa'annan abubuwan a rayuwarsu kan wannan ya kare ka kuma kawowa duk wa'annan kamar kana ba da toshiyar baki ne na waccan magana da ta mutu a batta an gane dan ita wannan baiwa Allah bata jawo bata gani ba wani abu da ta yi tsakanin zamantakewa ku sai san barka amma kuma ga wata jarabawa ta shigo ta mahaifiyarka ba ta santa to shi yasa nake gaya muku wani lokaci sai ka san inda in dai ana zaune musamman guri ɗaya inda iyaye suke kallo to dole sai ka lura in Allah ya baka iyaye masu irin wannan sa ido din da kuma ganin cewa dan me yasa kamar an mallake ka an shanye ka to kaga dole sai kana dan a yin dabara da hikima wajen gudanar da rayuwarka da iyalinka falaisa min al-ma'ruf baya daga cikin ma'rufi a shari'a an yudi ahu yabu babansa fi dalaqi imra'atin salihatin wajen sakin matarsa mutuniyar kirki inda mutuniyar banza ce shashasha wadda take ba ta da kamun kai ba ta da kimtsi kamar wadda muka ambata to kaga uba yana da hujja ko uwa tana da hujja akan haka li'annaha lam tuwafiqa hawa abihi ba dan komai ba kawai saboda bata dace da san zuciyar babansa ba kawai shine uban bashi da wata hujja to anan da ba zai bi mahaifinsa ba amma kuma tattare da haka zai ci gaba da biyo wannan bujirewar ko kin bin umarnin to zai biyo shi da kyautatawa da farantawa da kwantar da hankali da kuma kokarin turo wasu waɗanda za su ba baban baki su kuma taushe shi ka koma cikin fatawa nurun ala darb za ga wannan fatawar ta Sheikh bin Baz rahmatullahi alai da ya bayar akan wannan wato na 21 shafi na 270 wa qad sahha anil hasan bi tasarruf ya kawo muku bi tasarrufin to ni bai kawo ba bi tasarruf in yace bi tasarruf ma'ana ya dauko magana daga fatawa nurun ala darb amma akwai yan canje canje ma'ana ya danyo su yan canje canje ba duka ya dauko magana yanda take can cancak ya kawo ta nan ba ya ɗanyi mata wasu 'yan gyare-gyare amma asalin magana dai tana can shi ne bita sarruf ko da kun ga ya ɗan kawo wannan bita sarruf ɗin abinda yake nufi kenan yawa mun bar wancan shafin ba ko fatawa nurun aladdarb shi ne wannan ko wa qad saha anil hasan annahu qila lahu wannan magana ta inganta zuwa ga Hassan al-Basri rahimahullah annahu qila lahu aka ce da Hassan al-Basri rajulun mutun ne amarathu ummuhu mahaifiyarsa ta umarce shi an yu dallik amra'atahu cewa lalle ya saki matarsa qala al-Hasan al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yace laysa talaqu min birriha fi shay'in a cikin biyayyar da Allah yace kai wa uwa umarnin da ta bayan naka saki matarka baya cikin wani abu ne mata biyayya da aka dan kaki wannan baka saba mata ba cikin inda aka ce kai mata biyayya banda wannan nahiyar ina fata an gane wannan duk ya kamata iyayenmu su dinga fahimtar irin wannan kuma su dinga sanin ga iya hurumunsu kam ana ta jawo iya ana ta jallayi ga yaya cewa kar su tsallaka to su kuma kada su yi wato abin da yake na san zuciya su bar su saki gaskiya kuma in ba a bi su ba akan san zuciya kuma su dinga ganin kamar ɗaya saba musu ko yayi musu abin da ba shi kenan ba da haka Hassanul Basri shi ma aka ce mutum ne babarsa ta ce lalle sai ya saki matarsa shin zai wa uwar biyayya sai Hassanul Basri ya ce laisa talaqu min birriha fi shay'in yi wa uwa biyayya a sakin mace wannan baya cikin yi mata biyayya da haka in ma tana daukan in ya saki din shine yi mata biyayya to cikin biyayyar da aka ce mata wannan ba komai bane cikin biyayya gare ta ka koma cikin albirru wasila na al-Husayn ibn Harb shafi na 32 wal khulasa dunkulallen zance dai akan wannan mas'ala annahu yanda al'amarin yake idza kana sababu dalabihima idan dalilin neman da suke yi na daya suke iyaye neman da suke yi na daya suke matarsa idan sababi ne shar'iyyan na shari'a aw akhlaqiyyan ko kuma na dabi'u fa alaihi an yudi ahuma wajibi ne ya bi su wa in kana ta'annutan idan ku tsanani ne kawai suna so ba sa son su ganshi cikin farin ciki duk abin da zai matsa masa ya takura masa to su kuma sai sun yi wannan abin to fa inna fala yudihu ba zai musu da'a ba kaga shine khulasar maganar gaba daya idan sababin su ne ya saki matar dalilin su na sakin matar sababi ne wanda shari'a in ka kalle shi akwai ma'aunin sa shari'a ko kuma akhlaqiyan dabi'un wanda yake auren ne shi dan suke ganin ba masu kyau bane bisa wannan dalilin suka umarce shi ya sake ta ya saki matar to ya yi musu biyayya ana amma idan tsanani ne kawai irin na wasu daga cikin iyaye ba tare da wani dalili na shari'a ba ba tare da wata gurbata ta ɗabi'ar matar ba to wannan ba da ba zai musu biyayya akan haka ba idza amarahu waliduhu bizawaj wa huwa a'zab idan babansa ya umarce shi da yace wance zaka aura ba shi da mata ba shi da aure a azab wato gauro ne ba shi da mata sai babansa ya samu man mata an gane ko ma'ana babansa ya umarce shi da ya aure qala al-imam ahmad rahimahullah imam ahmad rahimahullah yake cewa in kana lahu abawan idan da yana da iyayensa guda biyu ya amuranihi bitazwij suka umarce shi da ya aure amartuhu an ya tazawwaj ni imam ahmad ni ma ina umarta sai ya aure ina ba ta gane ko yawa suka ga wannan wannan kai karatun kai kaza kai to kuma me zama me ake lalle ayi aure in suka ba mutum wannan umarnin to wal fawru a sai a gaggauta ko an ce fardun shi ma gaggauta farilla ne ko yawa imam ahmad ya ce amartuhu an ya tazawwaj ni ma umarnin na kenan ina umartar su da ya aure al'adabu shar'iyya ka koma cikin littafin al'adabu shar'iyya mujalladi na ɗaya shafi na 434 fatatun ga wata tambaya fatatun budurwa ce la targabu fi zawaj ba ta son ta yi aure wa walidaha mahaifanta yurgimaniha alai su kuma suna matsa mata akan ta yi aure fahal hiya mulzamatun bil qabul shin tilas ne ta karbi wannan umarnin nasu yambagi an yi ulama ya kamata a sani anna ba'd al fatayat akwai wasu yan mata kad kunna sukan kasance madalubatin lizawaj akan neme su da aure marguban fihinna kuma ana son a aure su fi marhalatin umuriya muayyana a wani mataki na shekarunsu ayyanannu fa ya taƙaddamu li khidbatihin al-akfa'us salihun kuma a samu maneman aurensu mutanen kirki waɗanda suka yi dace da su alƙawamu na tsayayyu lakinnahunna sai dai waɗannan 'yan matan yarfudna bi zari'ati itimamihin dirasa sai su yi watsi da wannan neman auren da ake musu da hujjar wai sai sun gama karatu ga mutum ya fito mutumin kirki kamar yadda ita ma take mutuniyar kirki ya fito neman aurenta sai ta ce ita gaskiya ba yanzu ba sai ta gama karatu aw dama'an fi man huwa aghna ko kuma tana tsammani da kwadayin jiran sai wanda ya fi shi wadata ya zo shi wannan din da yace yana son ta a yanzu haka dai gaskiya ta ba irinsa take so ba wanda ya fi shi wadata take so aw nahwa zalika ko wani dalilin makamancin haka fa ya taqaddamu bihinna sinnu wani lokaci ba su aune ba sai shekaru su sha gaban su tunda yanzu akwai wanda muka taba tattaunawa da ita shekara ta 45 ana kuma samun su fa yanzu ba abin ya fara kuma gashi yanzu an shiga cikin wani yanayi da yanayin lafiyar mutane da sauransu a likitance ko macen ma wadda ce auren za ga in ta kai 30 35 sai ka dinga jin ana cewa to fata ya sai ga a lokacin haihuwa yawanci mai matsala wadda aka fi dan samun matsaloli sai ga 35 40 din nan to bata ma yi aure ba ta kai 45 kuma ta yi digiri na daya ta yi na biyu ta yi digiri na uku ni da ita muke interview shekara ta 45 to yanzu kaga gaba ɗaya garin tara wannan kwalayen ya takaddama hassinu ga shekaru sun sha gabanta yanzu duk wanda take hari ya mata tsufa ta yi masa tsufa duk wanda take so irinsa take so ta aura to shi kuma sai dai in beni ce shekarun ba su bayyana ba ko shi ma mai hankali ne ya kalli kwaya idan ai ya san ba ta yau ba ce an fahimta shekara 45 to kaga a likitance ma da wahala ta yau ha gani in ma da za a haihun da wannan shekarun suka ja za a ga lokacin da wani lokaci ake samun matsaloli ne to kaji ba ta je menopause to kaji ba to shi sa wannan dadewar da za a yi ta faman wannan din to shi kuma yana da nasa illolin an gane ko wa yumdina ma tabaqqa min umrihinna fil intizar yanzu ta kwashe waɗannan shekarun wajen tara kwalaye da karatuttuka to yanzu kuma ragowar shekarun wa yumdina ma tabaqqa abinda ya rage mata min umrihinna na shekarunta su kuma suna nan yumdina suna ta wucewa filin tizar wajen jiran miji a lokacin da take kan ganiyar ta wannan yazo ta ce a'a wannan yazo ta ce ita karatu take wannan yazo iyayenta sun kore sun ce karatu za ta yi to duk wa'annan akwai irin waɗannan ويخالف ويخالفنا بذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم to in mata suka zama haka gaskiya sun saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam bidhalika da wannan hujjar tasu bi qabuli zawj as-salih ta hanyar karbar miji nagartacce diddini mai addini wal khuluq da dabi'u abinda kawai aka ce in wannan ya samu to ba a jira in wannan ya samu ga mace ba a jira kar ta tsaya jiraye-jirayen komai iyayenta kar ta tsaya jira abinda ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan to ga ziddin ya zo alkhuluq ya zo yana da sana'ar da zai rike ta to kuma cewa sai ta gama karatu sai ta je service ta dawo za fa ta yi aiki wayannan sharuɗan ai duk ba sharuɗan aure bane annabi ya ce idza khataba ilaykum man tardawna dina wa khuluqa fazawwijuhu idza khataba ilaikum idan yazo nema wajenku yazo ya sallama muku a gida wane ne man tardawna dinahu wanda kuka gamsu da addininsa da kyakkyawar aqidarsa wa khuluquhu kuka yadda da halayensa da ɗabi'unsa masu kyau ne irin na mu'amala da zamantakewa ba shi da matsala fa zawwijuhu manzon Allah ya ce ku auren masa wannan ana fadawa iyaye ana fadawa yayu ana fada duk wasu waliyai na mata in irin wannan ya zo to kar a yi wani tawile tawile a aura masa illa taf'alu manzon Allah ya ce in ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid abinda kuke so ku haifar wa duniya matsala barna kuke so ta ci gaba da yaduwa a doron kasa ina fata an gane abinda zai faru kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta kun fitnatun fil ard to fitina ce za ta faru a ban kasa wa fasadun arid da kuma barnar da Allah ne kada ya san iya fadin ta maganin hakan shine ina fata an gane musamman yanzu da lalace lalatan nan ta yawa zinace zinacen nan sun yawa lokaci ne da ba a buƙatar prolonging yarinya ta dade lokaci ne da al- al- ake ta san duk wanda ya samu dama ya aure lokuta ne waɗanda suke na fitintunu lokuta ne na fitintunu wannan hadithin imam tirmidhi ya ruwaito shi hadithi na 1784 ibn majah hadithi na 1967 wa hassanahu al-albani ash-shaykh nasiruddin al-albani ya hassana wannan hadithin wa tansa al-fatatu bidhalika dawraha al-haqiqiyya malam ya ci gaba da bayani yace wani lokaci sai budurwa ko matashiya sai ta manta gudunmawarta na haƙiƙa da za ta bayar fil haya a cikin rayuwa akwai akwai gudunmawa gagaruma fa da ake so ke a matsayinki na matashiya ki bayar a cikin al'umma wal hikmatan lati min ajaliha da kuma hikiman nan da saboda wannan hikimar ja'ala Allah ta'ala al-khalqa Allah ta'ala ya sanya halitta shadarain suka zama bangare biyu zakaran wa untha namiji da mace wa ja'ala zalika min ayati Allah ta'ala ya sanya hakan yana daga cikin ayoyin wato min ayati qudratihi hakan yana daga cikin ayoyin da suke nuna ƙudurar Allah wa dala'il wa hadaniyatihi da kuma dalilan kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hina izin, to a irin wannan yanayi, fala ya juzu lil fatati, bai halatta ga matashiya, wala lil fata ko ga saurayi matashi, sarfun nazari bil kulliyati an zawaj ya karkatar da akalarsa ga baki ɗaya ya ce baya tunanin aure. a wannan lokacin da muke rayuwa a cikin wannan era din da shedan kwankwasa ma kofa yake ga gidan shedan ba kyaure ga ta nan a cikin gidajenmu ga su nan a hannayenmu ga su nan a aljihunanmu da jakunkunanmu sharri ba sai ka neme shi ba yanzu shi ke zuwa ya kwankwasa ma kofa fitina da lalacewa ita ce take gudu kake tana binka iyaye na da duk da ba wa'annan fitintinin suka yi abubuwansu cikin kwanciyar hankali suka aurar da yayansu ba jan magana ba komai a irin wannan society kuma ka tura ta wani wani environment da ba kwaba ana ganin wai ita mai hankali ce ba mai ce mata dan me yasa zaki kaza me yasa bai kamata ki kaza ba ina fata an gane to kaga irin wannan lokacin matashi ya ce a shi zai yayi gida a shi sai ya gama yayi mota shi sai yayi kaza sai yayi kaza to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda gaskiyar al'amari an wuce lokacin su yanzu lokaci ne da ya kamata duk wanda ya sami iko ya shiga eh duk wanda ya sami iko ya duba wanda take daidai shi sa'a sakar ya nemo wanda ta yi mai yawa na fa ka san ko riga ce ta yi ma yawa ba ka ji dadin ta ba an gane ko haka in hula ta yi maka yawa sai ka kana ta yawo da ita a hannu a ce ka sa ta mana wallahi in na sa sai da ya sa burki gun ne ba da an gane ko yawa kuma rigima kuke ne sai ku dauki wadda ta yi muku yawa bi hujjati dira bi hujjati dirasatin da hujja karatu dan taba shi ce ai ni dan makaranta ne kaji shi dan makaranta babu babu karatu a cikin kamus dinsa an fahimta to wannan shine au dumuhim maddi ko kuma kwadayi da saran abin duniya ga shi namijin ya zama ba zai aura ba sai yan masu dan maiko maiko ko kuma ita ta yin auren ta ce tana jiran sai wani his excellency ko honorable ko wani alhaji wa mata kana zalika sababun wadihun wa mafhumun fi zalika al'amr fa abdihi fa abdihi liwalidayki wa tafahami ma'ahuma bi sha'ani wa mata kana laki sababun wadihun duk sanda kike da wani dalili bayyananne wa mafhumun fi zalika al'amr da kuma wani abu da za a iya fahimtar ki a cikin wannan al'amarin fa abdihi liwalidayki to ki bayyanar da shi ga iyayenki wa tafahami ma'ahuma bi sha'anihi ki samu fahimtar juna da su game da sha'anin wannan abin da shine hujjaki da kike ganin ba yanzu zaki aure ba ko kuma wanan da ake so ki aura ga dalilin kina bujirewa aurensa ala Allah ya kuna zalika zari'atan laki don kada wannan ya zama muke wata hanya litarki zalika bil kulliya na barin yin auren gabaki ɗaya kwata-kwata walin sirafi an babin azimin kuma da kau da kai da bujirewa wata hanya mai girma min abuwa bistislahil haya daga cikin hanyoyin ingantuwa da kuma gyaruwar rayuwa wa iqamatil ubudiyya da kuma tsayar da bauta lillahi ga Allah fi hadhihi dunya a wannan duniyar ke ma ki bada taki gudunmawar yanda aka haife ka kana ibada kana sallah ka haifi kai ma wasu masu ibada da sallah mana commission ɗinka zai yawa wa amma in kana al-muradu annaki la turidina zawaja bi shakhsin muhaddad amma idan manufarki ba wai auren ne kwata-kwata ba kya so ba a'a ba kya son auren wani wani mutum ne ayyanan ne kika ce ke dai ba kya son sa ba wai kina nufin kwata-kwata auren ne ba kya so ba a'a wani ne wanda ya zo ko wanda iyayen suka kawo kika ga ba kya son aurensa li sababin ma saboda wani dalili da kike da shi ma a qabuliki bil mabda'i amma tare da kin karbi ka'idar mata taqaddama laki zawajul kuf mata taqaddama laki zawjul kuf duk sanda kika samu mijin da kike ganin yayi daidai da ke za ki aure shi kina da wannan kin rike wannan ka'idar cewa wannan kina ganin gaskiya ba kufu'in ki bane ma'ana ba biyi daidai da ke ba ke kuma ba za ki sar yadda kafa'a ɗinki ba ki auri wanda ba kufu'in ki ba wannan ita ce hujjaki ba kina nufin ba za ki auren ba kwata-kwata to wannan fa haza haƙuki wannan haƙƙin ki ne domin ke za ki rayuwar auren ba iyayen ki bane an gane ko wala mani aminu wannan kuma ba abin da zai hana haka mace tana da wannan damar tana da wannan haƙƙin walaisa liwalidayki an yujbiraki iyayenki ba su da damar su tilasta ki ala zawaji bi shakhsin muayyan cewa lalle wani zaki aura in an kawo wanda ake so ta aura a zaunar da ita a yi mata kamfen na wannan wanda ake so ta aura a gaya mata kyawawan ɗabi'u da kyawawan halayensa da kuma irin farin cikin da za ta yi in ta aure shi kuma a gaya mata cewa ko ita ta tafi laliba in ta samu irin wannan to ta yi sa'a ba laifi bane iyaye su zaunar da ita suna son su hada ta da wani su zaunar da ita su gaya mata wannan a hankali yau ta dan karbi kadan ba duka ba gobe ma a sake zama da ita ina fata an gane har sai an mata campaign din shi wanda ake so ta aura kuma ta karba to shikenan alhamdulillah amma in tana da wani dalili na cewa ita ba za ta aure shi ba to tana da haƙƙin ta auri wanda take so ina fata an gane to shine malam sai yake cewa walaysa liwalidayki an yujbiraki tambayar dai duk waccan ce fatatul la targabu fi zawaj kun gane ko to shine sai yake cewa anan iyayenki ba za su tirsa saki ba ala zawaji akan yin aure bi shakhsin muayyanin da wani mutum ayyananne a ce lalle sai shi in an kawo shi ko shi ya zo ba ku daidaita ba a yi addu'a Allah ya kawo wani nagari wanda ya fi shi an gane ko a koma cikin mawqi'ul islam su'alun wa jawab na dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyu ka'ina dubu ɗari biyu da goma sha biyu da ɗari tara da tamanin da ɗaya ko hal yuɗi walidaihi fi zawaj min imra'atin mu'ayyanatin la yuriduha to an dawo ɓangaren namiji hal yuɗi walidaihi shin ɗa wajibi ne ya bi iyayensa fi zawaji min imra'atin mu'ayyana cewa sai ya auri wance la yuridu ha kuma shi baya santa to ina ganin ko mace an ce ka ai mata na dole balle namiji ko ko mace ma an ce kar ai mata auren dole namiji ko aka yi mai auren dole ai akwai matsala ko eh akwai tutsu gaskiya mm, to shine nan aka ce iyaye ne suka ce su kam a cikin dangi sun lalubo ma wata eh an gane ko ko kuma mahaifiya ta ce to ita akwai yar aminiya ta ita zaka aura ka san iyayenmu suna irin wannan ko na yaba da hankalinta saboda haka nayi ma mata yar aminiya ta zaka aura to yanzu ya zai to shine sai ce lauɗa labal abu inda uba zai nemi awul ummu ko uwa ta nema min waladihi ma su nema daga wajen ɗansu an ya tazawwaja an ya tazawwaja bunata ammihi misali babanka ya ce yar amminsa za ka aura ibina ta ammi wato ɗan ammin ka mana ‘yar ƙaninsa ko ‘yar wansa ya ce ita za ka aura matsalan misali ka cousin ɗinka kenan ko wa huwa la yuridu ha kuma shi baya santa wa haddadahu kuma iyayen suka yi masa barazana bi annahuma sakhidani alaihi in khalafahuma cewa za su yi fushi da shi in ya saba musu fala talzamuhu da'atuhuma malai ce ba dole bane ya musu da'a ba lalle bane sai ya musu da'a qala ibn muflih al-hanbali ibn muflih al-hanbali rahimahullah yace laysa lil walidaini iyaye fa ba su da damar ilzamul waladi tilasta wa da bi nikahi man la yuridu su ce lalle sai ya auri wanda baya so qala shaykh taqiyuddin rahimahullah ay ibnu taymiya innahu laysa li ahadil abawaini an yulzima walada ba wato ɗaya daga cikin iyaye guda biyu ba shi da haƙƙin ya tilasta wa ɗa bi nikahi man la yuridu ya ce lalle sai ya auri wadda shi ɗan baya so wa innahu izam tana'a kuma idan ɗan yaki auren wannan wadda ubansa ko uwarsa ta ce sai ya aura in yaki auren la yakunu aqan bai zama mai saba wa iyaye ba bai zama mai saba wa iyaye ba wa in lam yakul li ahadin وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما, بأكل ما ينفر منه ما قدرتي على أكل ما تشتهيه نفسه idan har babu wanda yake da haƙƙin ya tilasta wa ɗa ya ci abin da baya so a ce zauna sai ka ci abinci iri kaza kuma ba ka sansa tare da cewa mutum yana da ikon ya ci abin da ransa yake so amma a ce ba zai ci abin da ransa yake so ba sai ya ci nau'in abinci iri kaza idan har ya zamanto babu mai wannan haƙƙin to kanan nikahu kazalika wa aula to aure shi ma haka yake shi ma ya fi cancanta a ce babu wanda zai tilasta ka akan ka aura lalle sai ka aura ko lalle sai ka saki fa in fa inna akalal makruhi domin a sa ka kaci abin da baka so mararatu sa'atin rashin jin daɗi ne na awa ɗaya ko ‘yan mintuna na ɗan lokaci ko amma wa ishiratul makaruhi min az-zawjayn rayuwar aure da wadda baka so ala dulin tsawon lokaci to uzi sahibahu gaskiya tana cutar da ma'abocinsa wala yumkinuhu firaqu kuma gashi ba zai iya ruwa ya rabu da abun ba idan har abincin da za a ci na yan mintuna iya ma baka jin daɗin irin wannan abincin to in ka ci yan mintuna shikenan an ce ba a da damar a yi maka wannan dolar to ina ga matar da zaka aura kila ku shekara goma kila ku shekara ashirin baka kana rayuwa kana kwana da tashi da mutumin da ba shi kake so ka zauna da shi zama irin na aure a rayuwarka ba ai akwai damuwa an gane ko kamar an raba ka da farin cikin ka a wannan nahiyar ta aure domin an sada ka aure da wanda kai ba shi kake so ku zauna rayuwar aure da shi ba ka koma cikin al'ada bu shar'iyya mujalladi na 1 shafi na 446 ka kuma duba majmu'ul fatawa ta 32 shafi na 30 wa qala shaykh bin baz rahimahullah ash-shaykh bin baz rahimahullah yake cewa az-zawaju la budda fihi min ar-ragaba gaskiya aure ba makawa a samu soyayya sai kana so يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yana daga cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halicci matanku daga jinsinku shine min anfusikum ya halicci matanku daga jinsinku ya zama irin jinsin ka zaka aura ba za ka auri aljana ba ba za ka auri dabba ba ba za ka auri wani tsuntsu ba ko tsuntsuwa sai ka auri jinsin ka mutum kamar yadda kake mutum me yasa Allah madaukakin sarki yayin wannan combination yace ka auri irin jinsin ka litaskunu ilaiha Allah yace dan ku samu sukun duk wanda ya aure sakan yake nema sukun din nan wannan shine sirrin auren Allah ta'ala shi kansa da yace ai auren sai yace litaskunu ilaiha don ku samu natsuwa zuwa gare ta wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah sai yasa wasu tubala guda biyu wasu tuwasu guda biyu wanda a kansu ake dafa ko kuma ake girka sakan din shi wannan sukun din to akwai wasu murahu guda biyu a kansu su kuma ake dora wannan asukun din wannan murahun guda biyu ko tubalan guda biyu su ne mawadda wa rahma ƙauna da tausayi to ba ka ƙaunarta wani irin aure za ina za ka samu sukun ba ta ƙaunarka ita ma ina za a samu sukun to kaga sai ya zama to an saba wa ka'idar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta yin aure suratul rum aya ta 21 fa idza kanat al mar'atu al makhduba la tunasibuka idan matar da ake so ka nemi aurenta bata dace da kai ba wala tardaha kuma baka yadda da aurenta ba wala targabu fiha kuma baka sha'awar aurenta lam yalzam ka da'atu walidai ka fi zalika ba lalle bane sai kai wa iyayenka da'a akan haka amma ka bi su da maganganu masu daɗi li'anna hadha shay'un yakhussuka domin auren mata wannan abu ne da ya shafe ka ina fata gani wa anta a'lamu bi nafsika kuma kai kafi sanin kanka kai kafi sanin irin matar da kake so ka aura kai kafi sanin ma balaka ai Allah ta'ala ce ya fanki home ma balakum to ma balaka ba shine ma dabali gairika ba yi an gane ko wanda suke ganin ai wannan ai tana da kirki tana da kaza kila kai banda wannan kuma akwai yan wasu abubuwa wasu yan yan rakiya da kake so ka gani ina fata an gane da haka kai ka fi sanin kanka sai a baka ka zaba wa kanka abinda kake ganin zai fi zama maslaha gare ka lokaci yayi sai mu tashi wala ya juzu lahuma insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk